أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu ta darul ilmi a nan unguwa ta manawaci a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na halul masa'il sharhin da aka yi wa shaharar littafi mai koyar da addini littafin akdari na malam abdurrahman al-akdari allah ta'ala ya masa rahama yi wannan sharhin littafi mai suna halul masa'il littafi ne wanda alhaji sa'ad bin umar bin sa'id hutatori jamhuriyar mali ya rubuta shi allah ta'ala ya masa rahama wanda muke gabatar da wannan darasi a cikin wannan maktaba ta mu ta darul ilmi a dukkan yini da kuma lokaci irin wannan a yau muna yini na litinin wanda yau ya yi daidai ne sha uku ga watan jimadin al'ula watan biyar cikin jerin girwatannin musulunci guda goma sha biyu yau hijira da shekara 1445 daidai da 27 ga watan sha ɗaya miladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin magana kan manzanni wanda iya daga cikin imani rukunan imani guda shida al'imani da rusu imani da manzannin Allah wanda su ne jakadun Allah zuwa ga bayan ƙasa wanda ya aiko su domin su isarwa da halittun Allah saƙon da Allah ya turo su da shi yadda shi Allah yake so a bauta masa yadda kuma yake so a guji abubuwan da shi Allah ɗin baya su. To dukkan annabawa da manzanni sun zo sun isar da manzancinsu kuma sun koma zuwa ga Allah. A waɗannan annabawa, Allah ta'ala ya tsare su, ya ba su kariya daga dukkanin wani cutarwa na shaidan ko aljani ko zamiyar ƙafa na saɓon Allah, duka Allah ya tsare annaba daga wannan. farkonsu annabi adam alaihi salam ƙarshensu kuma shugabansu kuma babbansu shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya zaɓi wansu daga ciki ya ba su manzanci wanda ƙwar'ani ya kawo sunan su 25 ne daga ciki akwai ulul azum minar rusul wanda su kuma su hudu ne annabawan nan akwai waɗanda allah ta'ala ya zaɓa ya ba wa littafi domin ya zamto a saƙon da Allah ya turo su da shi iya cikin wannan littafi kamar annabi Musa Allah ya ba shi attaura annabi Isa Allah ya ba shi linjila annabi Dawud Allah ta'ala ya ba shi zabura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ba shi littafin alqur'ani annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ba shi Allah ya ba shi suhuf suhuf Ibrahim wa Musa to wannan a takaice su ne manzanni da kuma babban aikin su isar da da'awa su isarwa da bayin Allah da awan da Allah ta'ala ya turo su da shi inda za mu tashi a yau a shafin littafi na goma sha uku shafi na sha uku a littafi daidai inda malin ya ce Allah ta'ala ya ce wala kadin ba suna fi kulle ummatin rasula kuma wannan shi ne darasin mu na biyar a wannan littafi insha Allah maliki cewa wala kadin ba suna fi kulle ummatin rasula أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة سورة النمل آية من نمبر 36 38 نحل عفوا سورة النحل مالك cewa Allah ta'ala yace wala qad ba'athna fi kulli umma hakika mun tayar a kowace al'umma rasula mun tayar da manzo a cikin kowace al'umma inji Allah shi wannan manzo ai abin da yake faɗa shine ani ibudullah ya ku bayin Allah ku bauta ma wa Allah shi kadai wajtani buttaguta ku guji dukkan abin bautan da ba Allah ba shine a tagut a cikin littafin mu na sharhu usulul salasa mi bayanin tagut ko wanda malin yayi bayanin tagut har ma da shugabannin tagut da ya kawo su shedan san zuciya da waye da waye a to Allah ya ce annabawa suna cewa ku guji dukkan abin bautan da ba Allah ba wannan shine asalin da'awar annabawa asalin da'awar manzanni a bautawa Allah shi kadai kuma duk abin da zai zama kishiya ga Allah a rabu da shi faminhum daga cikin al'ummatan da Allah ya turowa manzanni man hadallahu akwai wanda Allah ya shirye su suka zamto a tafarki na kwarai suke bin dukkan abin da ubangiji ya ba su loka wa minhum daga cikin su al'ummar da Allah ta'ala ya turo musu manzanni man haqqat alaihi balala akwai wanda bata ya tabbata kansu ma'ana duk da awar annabawan ba su yi imani ba duk mu'jiza da Allah ya turo annabawan da ita ba su yadda ba domin bata ya riga ya tabbata a kansu ana fahimta kun ga tunda hatta manzanni sun yi wa'azi ba duk bane suka musulunta ba duk bane suka bi hanya ta daidai saboda haka min babi aula akan yau mai wa'azi dan yayi wa'azi ba fahimta ba ko an ce ba za a yi ba wannan ba wani abu bane ba ba sabon abu bane din mai ta'ammuli da Qur'ani ya san yanda manzanni suka sha gwagwarmaya da kafiran lokacin su tunda Allah ya ce wa ka'aymin nabiyyin qatala ko wa ka'aymin nabiyyin qutil akwai annaba da yawa maka yaso akai kuma duk a haka da'awan ne annabi da Allah ya aiko a wannan lokacin ya fi kowane mutum na wannan zamanin fasaha da balaga da fahimta da hankali da ilimi duk ya fi su da iya koyarwa to amma hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai masu adawa da shi akwai wanda suka yi adawa da shi akan wannan risala suka ce ba su yadda ba har ma suke jingina masa maganganu marasa tarbiyya marasa saiti saboda a matsayinka na mai da'awa kai dai ka iya yin ka kawai tunda Allah ya ce hatta wa'azin da manzanni suka yi al'ummatan da suka yi wa'azin fa minhum man hadallahu daga ciki akwai wanda Allah ya shirye su wa minhum man haqqat alaihi balala daga cikin su kuma akwai wanda bata ya tabbata a kansu na'am aya ta biyu ko mai namba ta biyu mai magana kan manzanci da manzani a Qur'ani Allah ta'ala yana faɗa inna auhayna ilaika كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما سورة النساء آية من نمبر 163 زوا 165 الله تعالى yake cewa inna auhayna ilayka haqiqa mu mun yi wahayi zuwa gare ka wannan kaf din damir ne wakilin sunan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam domin irin girmamawa da martabawa da Allah ta'ala yake wa annabin rahama baya kama sunan shi ana ganewa sai yan hutsararu a Qur'ani ba su bigu guda hudu ba wanda shi ma Allah labari yake bayarwa game da annabi Muhammad an ce inna mu ne ko mun san Allah shi kadai ne ko al-wahidul qahhar Allahu al-ahad as-samad an gane ko shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa ilahukum ilahun wahid to amma ana an ce inna mu ne auhayna ilaika muka yi wahayi zuwa gare ka to malamai suna cewa wannan nun din ba nunul jam bace ba nunul jam bace suna ce mata nun almuazzimu nafsa nun da take nuna girman mai magana shi kadai ne amma yake magana da damirin jami'i domin girmansa da isassa kamar inna anzalnahu fi laylatil qadr kamar inna a'tainaka al-kautsar ne duk Allah shi kadai ne amma domin ya nuna girmansa da buwayarsa sai kawo sai kawo harafin da yake nuna kamar jam'i ne sana cewa nun al-mu'azzima nafsu an gane ko mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salam da annabawan da suka zo bayan annabi nuhu alaihi salam wa auhayna ila ibrahima nin yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim khalilur rahman wa isma'il da isma'il ɗa ga annabi ibrahim alaihi salam wa ishaq da annabi ishaq ɗa ga annabi ibrahim alaihi salam wa yaqub da yaqub ɗa ga annabi ishaq jika ga annabi ibrahim alaihi salam wal asbaqi da jikokinsu wa isa da annabi isa bin maryam wa ayyuba da annabi ayyub wa yunusa da annabi yunus wa harun da annabi harun wa sulaiman da annabi sulaiman bin dawud wa atayna dawud zabura kuma annabi dawud alaihi salam Allah ta'ala ya bashi littafin zabura Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl akwai manzanin da muka bada muka baka labarin su min qablu tun kafin zuwanka suka zo akwai daga cikinsu mun isanta ma labarin wa'ansu ana ganewa wa rusulan da kuma wa'ansu manzannin lam na ƙasasuhun alaika ba mu ba ka labarinsu ba ma to shi ne a nan malamai suke cewa manzanni ma kaɗai Allah ne sun yawansu kawai tunda hata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce akwai wanda muka baka labarinsu akwai kuma wanda ba mu baka labarinsu manzannin ne amma hatta annabi Muhammadu Allah bai faɗa masu ba ana gane ko sai ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana wannan taklima da suna cewa maf'ulul mutlaq da Allah ya tsaya wa kallama Allah Musa shikenan Allah yayi magana da annabi Musa sai aka ce takliman shi kuma maf'ulul mutlaq yana zuwa bi ma'anar tawkid ne Allah yayi magana da annabi Musa magana rusulan mubashirin waɗannan manzanni sun sufanta da siffa ta albishir a tabashir dama da manzanni da littafansu duk kusan aiki da suke inda Allah yake siffanta alƙur'ani mai albishir ne alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana sai Allah ya ce Qur'ani iya tabshir iya inzar kuma annabi Muhammadu ma iya tabshir iya inzar inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nasira ana ganewa to annabawa daga cikin siffar su masu albishir ku bi Allah ku bi dokokin sa za ku samu rahama in ma kun yi saban ku tuba Allah zai yafi rahamar Allah tana da yalwa tafi bishiyar sa fadi Allah iya san kai laifi ka tuba Allah iya maraba da kai bayan ka tuba duk wani albishir Allah ya tanaji aljannasa ga masu imani Allah abu kaza zai gafarta ma zai yafi ba abu kaza lada abu kaza lada duk wani albishir ne to annabawa sun zo da irin wannan sifa suna yi wa mutane albishir har ma annabawa suna cewa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilai ya ku mutane ku nemi gafaran Allah ku tuba zuwa gare shi ku tuba Allah zai yafi قل يا أيها قل يا أيها قل يا قل يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا kan gwanin tabishir ne Allah iya gafarta zunubai gaba daya to sifar annabawa albishir a matsayin ka ne mai da'awa kai ma ka siffanta da wannan siffa kar kullun ka dinga jefa mutane a wuta ana ganewa ya zamto a cikin da'awarka akwai albishir akwai kusato da rahamar Allah zuwa ga bayin Allah inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin wa rahmati wasi'at kulli shay kullun ka sufantu da yiwa mutane albishir da nuna musu rahaman Allah a kusa take da nuna musu kan cewa duk zunubin da kai inda ka tuba ta watan nasu Allah zai yafe maka ana ganewa ko to annabawa suna da siffar tabishir wa munzirin kuma suna gargadi a kiyayi sabon Allah a kiyayi abin da Allah ya haramta a a kiyayi zalunci Allah da iya da ma'ajiya ta azzalimai a lahira Allah iya da ma'ajiya ta masu sabansa a lahira a dinga yi wa mutane jan kunne akan su guji saban Allah shine rusulan mubashirina wa munzirin li Allah yakuna linnasi alallahi hujja ba'da rusul Allah ya aiko manzanni domin kar mutane ya zamto suna da hujja a hannunsu game da Allah a gobe alkiyama bayan kuma turo da annabawa ma'ana annabawa masu yankan hanzari ne kar ku je lahira ku ce ma ji ana min bashirin wala nazir ai mu Allah baka turo mana annabi ba ba mu san yadda za a bauta ma ba a'a sai Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nazir to ga annabin da zai ce abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ya ce kaga duk wanda Allah ta'ala ya turo masa manzo ko ya zo a al'ummar manzon da ya bar littafi da da'awarsa to an gama mai yankan anzari a kansu ba za ka je lahira ka ce ai kai baka sani ba ko kuma a'a baka san abin nan haram bane baka san abin nan halal bane to Allah ya turo manzanni domin ya zamto an yanke an tsari ga mutane a gubar kiyama wa kana Allahu azizan hakima hakika Allah ta'ala azizu ne mabuwayi hakim hakima kuma Allah mai cike ki da hikima ayat da malai kawo namba ta uku sai kawo ayat cikin suratul ahzab Allah ta'ala ke cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa kataman nabiyyin Allah ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba a ba ahadin min rijalikum uba na yanka ga ɗaya daga cikinku ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku taron sahabbai manzon Allah ba shi bane ya haifi kowa daga cikinku ana ganewa walakin sai dai shi rasulullah manzon Allah ne wa kataman nabiyina kuma cikamakin annabawa ne ana ganewa kuma wannan aya sun ce ta sauka lokacin da Allah ta'ala ya ce manzan Allah ya auri matar da Zaid bin al-Harisa ya saki ana ganewa Zaid bin al-Harisa a gidan manzan Allah ya tsasa har ma ana ce masa Zaid bin Muhammad haka ake ce masa to da Allah zai goge al'adar tabanni mutum ya jawo wani ɗa ɗan kuma ya dinga biyarin da sunansa ya bar sunan mahaifinsa ana ganewa Allah zai goge wannan al'adar sai ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah ta illam ta'lamu aba'ahum fa ikwanukum fid dini wa mawalikum kowa ku kira shi da sunan babansa yaji Allah yau da zaka dauko dan dan uwanka ko dan abokinka ka rike shi ko wani maraya to ko da makaranta za a kai shi a kirahi da sunan babansa ana ganewa wannan shine doka daga Allah kai marikinsa ne halal ne amma a kira shi da sunan mahaifin shi da Allah zai nuna kan cewa manzon Allah ba shi bane ya haifi Zaid ibn al-Harisa sai ya ce manzon Allah ya auri matar da Zaid ya saki shine Allah ya ce ba ma Zaid shi kadai ba kowa daga cikin ku in banda wannan ƴaƴan nasa sanannu guda uku maza guda hudu mata to manzon Allah ba shi bane mahaifi ga kowa daga cikin ana ganewa walakin rasulullah wa kataman nabiyina manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne wa an abi huraira akwai hadisi daga abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi abdurrahman bin sakar ad-dausi kenan yake cewa qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fuddiltu alal anbiya bi sittin manzan Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallama an min falala akan annabawa dukkansu da wa'ansu abubuwa guda shida wanda manzan Allah ya ce ni kadai aka bewa su ba a ba wani annabin da ya zo kafina ba a ba shi ba ana fahimta kuma duk abubuwan nan mu ma mun ribace su sanadiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin abin da Allah ya biya manzan Allah wanda bai biya kowane annabi ba akwai jawami'ul kalim uritu jawami'ul kalim manzan Allah ke ce Allah ya bani dunkule magana mai fadi a takaitacciyar kalma shine shine shine wannan jawami'ul kalim yanzu ka dau wancan hadisi na cikin arba'un nawawi wanda manzan Allah ke cewa a daga cikin alamun alkiyama an talidal amata rabbataha wannan kalmar sai ka yi littafi goma baka je ƙarshen ta ba an talidal amata rabbataha wa an tarahu fata al'urrata al'ala ya ta menene menene ri'asha ya ta dawo bilbuniyan ita ma wannan jumla sai ka yi littafi da ta bai kanta kaga jawami'ul kalim ke manzon Allah an bashi hikima sai ya dunkule magana mai fadi a takaitacce jumla wani ne jawami'ul kalim an fahimta wani wani sirtu birru'bi Allah ta'ala ya taimake ni da tsoratar da abokan gaba a wata ruwayar aka ce masir da shahari tsawon tafiyan wata guda idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an sa ranar yaƙi da shi da kafirai a ce yau saura wata guda wannan ranar ta zo to tun daga yau ɗin kafiran za a dinga jefa tsoro a zukatansu ana fahimta tun ya rage wata guda kafin a haɗu a gwabza to Allah zai dinga firgitar da wannan abokan gaba manzan Allah Allah ya bashi wannan nasara abu na uku wa uhillalli al-ghana'im ni in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an halattar min da na ci ganima idan an gwabza yaƙi da kafirai an fatattake su duk abin da suka bari aka ɗauka ya zama ganima to Allah ya halattarwa da manzan Allah Allah ya halattarwa da al'umma na su ce wannan ganima amma duk annabin da ya zo kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba halattar mai cin ganima ba in an samu ganima to tara ta ake a buɗe su wuta ta da ƙone ta kawai shi kenan ba a halatarwa da kowane annabi ya ci gani ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana fahimta waju'ila li fil waju'ila li al-ard masjidan wa tahura manzon Allah ce ni an sanya min kasa ta zama togun sallah ta zo ta zama to kuma gunyin alwala dukkan annabawa ba annabin da aka biwa dama yayi taimama ko al'umma su taimama sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa duk sallar da za ka yi sai dai ka je masallaci kai ba a daka ya ko'ina ba amma mu an yadda duk inda sallah ta kama ka tsaya ka yi sallah ka wucewar ka wannan manzon Allah an bashi wannan ba a ba kowane annabi wannan ba wa ursiltu ila al-khalqi kafa al manzon Allah ke ni Allah ya turo ni zuwa ga halittun duniya gaba ɗayan su wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa naziran ana ganewa ko manzon Allah manzon duniya ne duka qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an amma duk annabi duk manzo akwai iya area da Allah ya bashi wa ila samuda akahum saliha wa ila adin akahum huda wa ila madina akahum shu'aiba duk haka Allah ya turo ko wani annabi akwai iya area shi amma manzon Allah duk duniya Allah ya turo shi sallallahu alaihi wasallam wa kutima bi annabiyun kuma da ni Allah ya rufe annabta inji manzon daga ni ba wani annabin da zai zo a bayana rahu tirmidhi wa muslim hadisin iya cikin littafin tirmidhi da kuma littafin muslim ana fahimta wannan sune abubuwa guda shida da Allah biya manzon Allah ya farlanta masa su wanda bai wa sauran annabawa gaba ɗaya ba wa yajibu alal mukallaf wajibi ne kan mukallafi an yi arifa ma yajibu fi haƙƙin rusul alaihi musallatu wassalam ya san abin da ya zama wajibi a kansa game da haƙƙin manzannin Allah tsiran Allah da aminci ya ƙara tabbata gare su wa ma ya stahilu da abin da ya koru ka jingina wa manzanni wa ma ya juzu da kuma abin da ya halatta ka jingina wa manzanni na ɗaya alwaju fi haƙƙin rusul alaihi musallatu wassalam wajibai daga cikin haƙƙin manzanni tsiran Allah da aminci ya ƙara tabbata gare su wa yajibu fi haƙƙin rusul salatu sifatin daga cikin haƙƙi daga cikin wajibi da yake haƙƙi ne na dukkan manzanni a kanmu mu ƙudire a ranmu kan siffofi guda uku wajibi ne ka tabbatarwa da manzanni su wahiyya ga suna na ɗaya asidiku wajibi ne ka jingina wa kowane manzo gaskiya manzanni duka masu gaskiya ne ba manzan da ya zo wanda ake tuhumarsa akan abin da ya faɗa ba gaskiya ba sai da taurin kai na kafirai ko halaka kawai amma duk abin da manzo zai faɗa to gaskiya ne manzo annabi da manzanni duk ba sa ba a jingina su da fadar magana ba daidai ba asidiku fi jami'i ma balagu ila al duk abin da manzanni suka isar da wannan sako zuwa ga halittu to wannan gaskiya ne ana gane ko shi yasa ya ƴan uwa dole muna tafiya muna waiwayawa baya duk abin da manzo ya faɗa wallahi gaskiya ne duk abin da ƙur'ani ya faɗa wallahi gaskiya ne kar ka yi kokonto kar ka yi shakka ƙur'ani da ya ce maciyari ba in ba su tuba ba Allah iya gayyata za su yaƙi da Allah da su gaske ne manzan Allah da ya ce kwabo ɗaya na riba in an kasa zunubinsa kaso sama da sittin da wani abu to kaso ɗaya daga cikin sittin ɗin da mafi ƙanƙantar kason kwabo ɗaya na riba zunubinsa ya fi girman mutum ya je lalata da mahaifiyarsa riba haka manzan Allah ya kuma gaske ne ana gane ko mutane kasu ji irin abin nan da ake faɗa kamar wai masu karatu ne suke faɗa kawai a'a wallahi gaske ne gaske ne tunda wajibi ne ma a matsayinka na musulmi duk abin da manzan Allah ya faɗa ka gaskata shi in ba gaskata shi ba wallahi ba musulmi ne kai kafin da kanka daga cikin musulmai tun da ma kafiran ai karetawa suka yi babban abin da yasa suka zama kafiran karetawa suka yi to kai ma an kace abin da manzan ya faɗa ba daidai bane son zuciya ne ka bi wancan layi saboda ka duk abin da manzan Allah ya faɗa wallahi gaske ne da Allah ya ce manzon Allah ya ce la'anallahu rashi wal murtashi wallahi gaske ne Allah ya tsine albarka ga mai karɓar cin hanci da rashawa wanda ya bada cin hanci da rashawa dan akai shi matsayin da bai cancanta ba shi ma Allah ya tsine masa albarka gaske ne manzon Allah da ya ce duk macen da ta fita daga gidanta ba izinin mijinta mala'iku suna tsine mata albarka har sai ta dawo wallahi gaske ne manzan Allah da ya ce duk macen da ta fito take fidda gashin kanta waje ko tsiraitin ta waje har ta dawo tana cikin tsinuwar mala'iku wallahi gaske ne gaske ne manzan Allah da ya ce duk mai cutar da makocinsa bahi da imani wallahi gaske ne Allah da ya ce duk mai cin dukiyar maraya wutar jahannama yake ci wallahi gaske ne kar ka ɗauka ba gaske ba ne gaske ne ana fahimta duk abin da ka ji malamai sun ce annabi muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam ko qur'ani ya ce wallahi gaske ne kar kai kokonto in kai kokonto shi dan zai halakar da kai in kana aikatawa ka roki Allah ka nemi taimakonsa ka tuba ka daina kawai shine kawai zaman ka lafiya amma duk wani tawilin ka wallahi ba zai ci ba duk wata fassarar ka duk wani kwane-kwanen ka ba yadda za a ka halattar da abin da Allah ya haramta ba zai ba haramci iyanan tiran gini ran zane halacci iyanan tiran gini ran zane duk girman malintarka duk girman saninka da larabci yau baka isa ka halattar da abin da Allah ya haramta ba inal halal bayyin wa inal haram bayyin haka mazan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam so da mu kiyaye daga cikin haƙƙin manzanni dole ka gaskata su duk abin da manzannin Allah suka faɗa dukansu gaskiya ne su ba irinmu ba ne duniya ba gabansu take ba kuma Allah ya tattale su ne domin su mai wannan aiki Allah ya tsarkake zukatansu Allah ya tsarkake manufarsu Allah ya tsarkake tunaninsu ba irin namu ba ne ku duba yadda manzan Allah Allah ya tattale shi da ya san shi ne manzon ƙarshen zamani kuma shi ne manzon duniya gaba ɗaya hatta maganar da manzan Allah zai sai da Allah ya tsarkake ta domin Allah ya ce wa mayan diku anil hawa in huwa illa wahayin yuha maganarsa sai da Allah ya tsarkake maganar hatta hatta zuciyar manzan Allah ta kirjinsa sai da Allah ya ce ya wanke shi ya buɗe shi alam nashrah laka sadrak duk wani nauyi da zai kawo manzan Allah matsala game da imani sai da Allah ya cire wannan nauyin ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك duk wannan manzon Allah Allah ya masa haka domin abin da zai dauka na manzanci ba karamin aiki bane inna sanulqi alayka qawlan saqila haqiqa mun hada ka da wata magana mai nauyi shine wahayi shine alqur'ani mai girma saboda manzanni siffofin su da wa'ansu zurub nasu zaga ba irin namu bane Allah ya tattare su domin su zo su yi wannan aiki to daga cikin abin da za ka kudire akan kowane manzo a zuciyarka asidik duk abin da manzo ya faɗa gaskiya ne ba manzon da ake tuhumarsa da faɗar magana ba gaskiya ba fi jami'i ma balagu illa khalq a dukkan abin da wannan annabawa suka zo da shi suka isar zuwa ga halittun Allah gaba ɗaya wad dalilu ala sidqihim dalilin da yake nuna cewa manzanni dukkan su masu gaskiya ne ta'ayidullah lahum bil mu'jizat manzannin nan Allah ta'ala biya wa ansu daga cikin mu'jiza amma kun da ya gabata mi maganar mu'jiza ko yawa to wannan mu'jizar da Allah ya biya manzanni to alama ce ta cewa masu gaskiya ne domin Allah baya taimakon mutumin da bashi da gaskiya duk makaryaci to Allah ta'ala ba zai bashi wani abun da zai nuna kamar shi na Allah bane sai dai istidraji kawai ana fahimtar wannan Allah da ya ɗauke wutar mu'ujiza ya bewa annabawa daban-daban daban to wannan mu'ujizar da Allah ya ba su alama ce tunin su masu gaskiya ne kuna ganewa iza islam yakunu sadiqin da dai a ce wannan manzannin sun kasance ba masu gaskiya bane lakanu kadhibina to da za a ce su suna faɗar magana wanda ba daidai ba walau kanu kadhibina da dai a ce suna faɗar magana ba daidai ba lam yakul lam yakul illahu lahum almu'jizat to da Allah bai ba su mu'jiza ba da dai abinda manzanni suke faɗa ba gaskiya bane ba Allah bane ya turo su kirkira suka yi wallahi ba manzan da Allah zai bayi mu'jiza kun fahimci magana amma mu'jizar da Allah ya ba su to alama ce ko dalili ne da yake nuna cewa su masu gaskiya ne duk abin da suka faɗa daga Allah abu na biyu daga cikin wajibi da yake kanmu haƙƙin annan manzanni a kanmu shine al'amana dole ka ƙudire a ranka duk annaba masu amana ba annabin da ake zargin sa da cin amana cin amanar Allah ko cin amanar bayan Allah babu shi dukkansu masu amana ne tsakaninsu da Allah ko masu amana ne tsakaninsu da al'ummatansu dole ka sa wannan ka kudiri a zuciyarka an gane ko a wata bulim sannan dole ka kudiri a ranka cewa wannan manzanni sun isar da saƙon da Allah ya turo su da shi ine a tablim ba su ɓoye komai ba domin Allah ya ce ya aiwa rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna Allaha la yahdi al-qawmal kafirin ya kai wannan manzo ka isar da sakon da Allah ya turo ka da shi shine balligi ma unzila ilayka min rabbik a wata ayar Allah ya ce fasda bima tu'mar wa arid anil mushrikeen ka isar da umarnin da muka baka akan kowa duk inda magana take ta gaskiya a tsage ta ayi ta ko kan wace ce shine fasda bi matuma sannan ka kauda kai daga mushrikai dukkan annabawa ba abin da suka rigi manzon Allah ku duba abin da yake faɗa lokacin da ya zo hajjin bankwana ala hal ballagato risala shin na isar da manzancin nan shin abin da Allah ya na isar sabai suka ce bala ya rasulullah ka isar ya manzon Allah sai ce Allah wa fashhad Allah wa fashhad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida na isar da wannan manzanci a izlau lam yakunu qa'ini izlau kanu qa'ini da a ce annabawa ana zargin su da boye wani abu katimina li risalatillah kuma sun boye wani daga cikin sakon da Allah ya turo su da shi lama umirna bi da'atihim to da Allah bai ba mu umarni musu da'a ba da a ce Allah iya zargin su da ha'inci ko boye wani abu to da Allah bai kallafa mana yi musu da'a ba wattiba'ihim da Allah bai ce mu bi su ba fi jami a hawali a dukkan halayya su gaba daya amma in janna qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗi cikin alqur'ani mai girma wa atiqullaha wa atiqur rasul ku yi wa Allah da'a sannan ku yi wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wasallam yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a wa ma atakumur rasul fakuzuhu Allah ya ce abin da shi wannan manzo ya zo muku da shi ku rike shi hannu biyu biyu shine fa khuzuhu ku rike shi duk abin da kuka ji an ce manzon Allah ya faɗa to ku rike wannan abin hannu biyu biyu tunda a wani hadisi yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin sai ce abdu alaiha bin nawajis wannan suna ku rike ta da tira mun hakurin to nan shi ma duk abin da manzon Allah ya zo ku rike shi duk abin da za a faɗa ma karka da mu indai ka san akan gaskiya kake ka san sunna ce ta dabbatar manzon Allah yayi kana da dalili mai inganci kai abin ga kawai kanka tsaye karka ji tsoron zargin mai zargi ko zagin mai zagi ba abin da zai yi ma dama can duniyar haka take kuma da haka za ta tashi dama tsangwamar masu gaskiya da wanda suke kan dalili dama ba yawa gabara ba dama karka yadda surutan mutane su hana ka bin gaskiya duk abin da ka tabbatar addininka ya baka doka ka yi ka zartar da wannan al'amari wannan shine irin abin da saƙon yake shigowa kuma yake nusar da mu abin da ya kamata Allah yake cewa duk abin da manzo ya zo ku rike shi hannu biyu sannan wa mana hawa kuma an hufantahu abin da manzon ya hane ku hannu gaba daya wa ma yadiqu anil hawa Allah ya ce manzon Allah baya furuci na sarrai ku duba balaga ta Qur'ani annuduku allafuzu alkalamu aljumla ana gane ku albayan amma sai Allah ya zaɓi kalmar nuduki furuci kamar a ce wani ka ce na'am an gane ku to ko na'am manzan Allah baya faɗa ta sarai balantana kalma balantana jumla balantana dogon magana mafi ƙanƙantar furuci ma to ba zai fito na sarrai da bakin manzan Allah ba zai fito duk abin da manzan Allah zai furta ya fita daga bakinsa babu sarrai a cikin shi ko menene shi wannan garanti Allah yake ba mu game da shi ba ma shi ne yake faɗa daga Allah ne yake faɗa ba Allah ne yake cewa manzan Allah baya furuci na son zuciya duk abin da ya faɗa ba zan zuciya a ciki in huwa illa wahayin yuha duk abin da manzan ne ya zo muku da yake wahayi ne daga Allah yasa a wani hadisi a wanda hadisin yake cewa ala inni utital qur'ana wa mithluhu ma'a cewa ni an ban qur'ani kuma an ban wani kwatankwacin qur'anin hada da qur'ani yadda suke cewa hadisan sa kenan sallallahu alaihi wasallam ana fahimta suratul najmi aya mai namba 4 ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah ya ce, Ya kai wannan manzo mai tarin albarka, ballig ka isar da ma'un zila ilaika min rabbik abin da ya zo ma ta hanyar wahayi daga Ubangijinka. Duk abin da Ubangijinka ya ma wahayi ya ce ka faɗa ka faɗa kawai. Ana ganewa? Ba wani abu da zai faru sai alkhairi. Duk saƙo in ya zo daga Allah haka ake zartar da shi kawai in ka ji baka ji daɗi baka je ka nemi ka gyara ka tubar wa Allah kawai shi kenan shi ma mai karatun ba laifinsa bane bai ma san kana yi ba an zo maganar maciyari baka ji ba daɗi an zo maganar yan liwaɗi ka ji kamar da kai aike ko mazinata wallahi malam bai san ma abin da kake ba bai sani ba in dai ka ji Allah ya taimaki kunnen ka ya ji ka je ka tuba kawai shine kawai maganar kira ka tuba kuma ka kame bakinka in Allah ya rafa ma asiri kana zunubi ba wanda ya sani to in ka tuba ka riƙe wannan zurbin karka faɗa kowa domin Allah ne ya suturta ka ba wanda ya ji ba wanda ya gani to kai ma an ka tuba tsakaninka ga Allah ka sutur kanka ana fahimta da kyau ko yawa abin da ake bukata laifi in ka ji kana yi kai gaggawar tuba ka yi nadama kan abin da ya gabata sannan kai wa Allah alƙawarin wannan laifin ba za ka ƙara kuma ka aikata shi ba shikenan kai wannan kai wannan ka gaba a malai ke cewa Allah ya ce ka isar da saƙon da ya zo ma ta hanyar wahayi wa illam tafa'al in har baka aikata haka ba fama ballagata risalata to saƙon da Allah ya turo ka da shi baka isar da shi ba kenan wallahu ya asimuka minan nas Allah ta'ala ya sanya ma kariya ga mutane ka faɗa duk abin da za su ma na shiri ba zai same ka ba duk abin da za su jiho ma na cutarwa ba zai same ka ba domin Allah ta'ala ya riga ya samu ka kariya a suratul ma'ida aya mai namba ta 67 al-mustahilu fi haqqi rusul alaihi wassalatu wassalam abun da ya koru game da haƙƙin manzanni tsiran Allah da amince tabbata gare su wancan wajibat ne daga ciki akwai as-sidiq akwai al-amana akwai at-tabliq as-sidiq wal amanatu wat-tabliq wannan su ne alwajibatu fi haƙƙin rusul alaihi musallatu wassalam an gane ko wannan kuma da za mu karanta yanzu kishiyan wancan almustahil abin da za ka korewa annabawa shi ba yadda za ka jinginawa annabi ko manzo wannan abu ana fahimta wa yastahilu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam abu ne wanda ba zai yiwu ba abu ne mustahili korare a cikin haƙƙinsu su manzanni tsiran Allah da aminci ƙar tabbata gare su alkari ƙarya ka korewa manzanni da annabawa ƙarya karka jingina musu ƙarya ƙarya mustahil inda rusulul anbiya ƙarya korarren abu ne suffa ce da ba za ka taɓa jingina wa annabi ko manzo ita ba ana fahimta sannan bayan alkadibu sai kuma alkiyanatu ha'inci ba za ka taɓa jingina manzo ha'inci ba dukkan manzannin Allah ba ba mai ha'inci a cikinsu ana fahimta kalma ce korariya duk wanda ya jingina manzo ƙarya ko ha'inci zai iya barin musulunci wal kitman ma ursilu bihi ila al khalq wal kitman ma ursilu bihi lil khalq sannan ko kuma aka ce annabawa ana zargin su da ɓoye irin abin da Allah ya turo a faɗa wa halittunsa shi ma wannan siffa ce korariya gaba da manzanni ana fahimta alkiyanatu wal alkadibu alkadibu wal kiyanatu wal kitiman can kuma as-sidq wal amanatu wat tabligh ana fahimta wancan wajibi ne ka tabbatar wa annabawa su wannan kuma wajibi ne ka kore musu ana fahimtar wannan mala yace aljaizu abinda kuma ya halatta ki ba wajibi ba ne yi ba mustahili ba ne ya halatta ka jingina wa a manzo shi aljaizu fi haƙƙi a rusul alaihi musallatu wassalam abinda ya halatta halal ne a shari'a dan ka jingina wa annabi hakan ba laifi kai ba wa yajuzu fi haqqihim al-a'radul bashiriyya duk abinda zai iya bujirwa dan adam mutum dan ka ce zai iya bujirwa annabi shi ba kai laifi ba zai ka muku misali amma allati la tuaddi ila naqs fi martabati fi martabatihim al-ulya abin nan da zaka jingina musu ka tabbatar da kan cewa baya ciki ba zai jawo wa annabawan naqasu ba cikin martabar su madaukakiya an gane ko duk abin da dan adam yake yi in dai wannan abin zai jawo martabarsa ta zube to shi ma haramun ne ka jingina wa annabi ana ganewa dan adam ne yake yi eh to amma wannan abin da yake yi iya aikata abu ne wanda musulunci sa bai bashi dama yayi ba kuma yin abin zai sa darajarsa ta zube ya zama to bahi da kima da mutunci to duk da dan adam din ne yake to ba za ka jingina wannan bishi kamar misali yanzu wani ya je ya sha kayan maye la qaddar Allah ya fada kwata ya tashi ya je nan ya fadi didduje kaga dan adam ne to ba za ka ce annabi ma zai iya wannan ba haramun ne ba zai yi an gane ko ko a ce a yau ga wani can ya haura gidan wani an kamo shi za a dake shi shi ma wannan a ce za ka jingina wa annabi shi haramun ne duk da ɗan adam ne ke to abin da ɗan adam yake yi abin da ba zai kai zuwa ga zubewar darajarsa ba to shi ne ya halatta ka jingina wa annabi shi zai kawo muku misali nan ma an fahimci wannan kalmarot kamar rashin lafiya dan ka ce annabi ya yi rashin lafiya ba laifi ba ne a rashin lafiya akwai zubewar daraja eh babu tunda kai ma Allah ne ya kaddare ka da jinyar ba kai kai wa kanka ba dan ka ce annabi yayi rashin lafiya ba wai ba tozarci bane kuma ba zube wani daraja bane ana fahimta tunda ma'aikin Allah yayi jinya ai kafin ya koma ga Allah yayi jinya har ma wajen kwana uku bai fito masallaci ba kaga jinya ce dan ka jingina manzo ko annabi jinya ba laifi bane ana fahimta abu na biyu wal akal wa shirk ko ka ce annabi ya ci abinci ko ya sha abinci ba laifi ba har ma Allah ta'ala yana cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan ko ko kuma wa ma arsalna min qablika illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq yawa illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ce ba mu aiko wani manzo kafin ka wafa ce iya cin abinci kai karewa ma Allah ya ce wa ma ja'alnahu jasadan la ya na ta'am Allah bai wani gangar jikin da bata cin abinci ba in dai jiki ne to dole zai buƙaci cin abinci da shin abin sha idan ka ce annabi ya ci abinci manzo ya ci abinci ko ya ci abin sha wannan ba laifi bane halal ne tunda hadisai da yawa annabi manzo Allah ya ci abinci kaza ya sha ruwa kaza ya ci abinci kaza ya sha ruwa kaza ba laifi bane wannan ana fahimta wa dukul aswaq ko ka ce annabi ya shiga kasuwa ba laifi bane wa yamshuna fil aswaq annabi yayi kasuwanci ma karewa yayi kasuwanci ya saya ya sayar dan ka ce annabi ya je kasuwa ko annabi yayi kasuwanci shi ma ba laifi bane ana fahimta wal qatl ko aka ce annabi an kashe shi ba ba na kasu bane ba na kasu bane inda Allah ce wa ka aymin nabiyin qutil akwai annaba da yawa maka yeso akai wal jarh ko ka ce annabi ya ji rauni shi ma wannan ba matsala bane ba laifi bane wat tazwij wa nahwiha ko ka ce annabi yayi aure shi ma ba na kasu bane ba zabi wani daraja bace yasa Allah ta yake cewa duk annabawa ma Allah ya sanya su a illa azwajan wa zuriya ko illa azwajan wa zuriya duk sun yi aure kuma suna da zuriya a he zama ba aure ma shine na kasun kenan ya kuke kallo na ba haka bane yanzu a ce gawa ne iya da iyalinsa masha Allah kuma gawa ne ba shi da iyali Allah ne fi daraja ko ba kunta hukaji wani da matar suka je bakunar kai kuma kai kaɗan ka kaje to he mai matar ya fi ka samun masauki sai an fi kulawa da shi a kanka wani ya cikin kima da daraja ta yin iyali ana fahimta kuma hasali ma Allah ya ma arzikin ka yafi ƴaƴa masu nagari masu nagarta addini manzon Allah ke bada labarin cewa Allah zai sa wasu mutane aljanna a kai su matsayi mafi kololuwan matsayi sai suna faɗa Allah ai mu ba mai aiki ma da za mu samu wannan aljannar ba sai Allah ya ce ai addu'o'in ƴaƴanku ne suka kai ku wannan matsayi daga cikin abin da Allah ya upgrade na ku samu wannan matsayin akwai addu'o da ƴaƴanku suke ana fahimta kuma kai auren nan duk abin da ka kawo gida iyalinka suka ci ko ta sha ko ta yi wanka ko ta zauna ko ta ɗaura ko ta yi waye duk a manzon Allah ya ce ladan sadaka Allah yake rubuta ana fahimta haka nan mai hudu ya fi mai uku mai uku ya fi mai biyu a haka yi mana mai biyu ya fi mai ɗaya ko da yake an ce wai wani ke ba mu labarin cewa wai an je haka an taru ne mai mata hudu sai ta shi kirari sai shi mijin wance da wance da wance faɗin matansa hudu zai koma ya zauna shi ma mai mata uku ya tashi sai shi mijin wance da wance ya faɗi matansa uku ana ganewa da sai goro ya lallabo aka sai mai mata biyu shi ma tashi ya kirarinsa da matarsa biyu zauna to da mai mace ɗaya zai tashi sai goro ce wallahi ka tashi ne ba na tashi da ɗaya haka muke da kai ga wada da gama da muke kana tashi ne ma tashi zai ya zo da abin imana ana fahimta saboda haka ka jingina wa manzo ko annabi aure ba matsala bane ja'izi ne ya halatta wa nahawiha da abin da ya kama da waɗannan قال الله تعالى الله تعالى yake fada wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ce bamu aiko wani manzo daga cikin manzanni ba dai zo kafin zuwanka illa innahum fati su wannan manzanni la ya'kuluna at'am suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya zuwa kasuwanni manzanni suna cin abinci kuma suna zuwa ina kasuwanni su yi kasuwanci an fahimta suratul furqan aya mai namba ta goma laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun Allah ce murki alƙawari da mu da bunu isra'ila wa arsalna ilayhim rusula man aika musu manzanni inji Allah kullama ja'ahum rasulun duk lokacin da manzo ya je musu bima la tahawa anfusuhu manzo yaje da abin da ransu baya su manzo yaje da sakon da zuciyarsu ba ta so fariqan kazzabu wa'ansu daga cikin manzanin sai a kareta su wa fariqan yaqtulun wa'ansu kuma a kashe su a ce dan ka ce manzo kashe shi akai ba ba na kasu bane tunda Allah da kansa ya ce wa'ansu daga cikin manzanni makiya da abokan adawa sun kashe su suratul maida ayi namba ta 20 wala ya kuna rasul majnunan amma ba yadda za a ka siffanta manzo da ciwon hauka ba zai yi ba ciwon hauka akwai na kaso a cikinsa akwai zubewa daraja da kima tunda mahaukaci zai iya gudu tsare cin sauki zai iya cin najasa zai iya kwana a waje an gane ko duk wani abu da zai iya zubar mai da kima zai iya yi to Allah ba zai taba jarabar annabi da wannan ciwon ba zai yi ana gane ko haka nan wala mujizuma annabi ba zai taɓa ciwon kuturta ba shine aljizam ciwon yankewar gaɓai annabi ba zai wannan ba domin ita ma akwai naƙasu akwai abin nan tawaya ta rayuwa a cikinta sannan wala a'ama ba za ka taɓa samun annabi ya yi ciwon makanta ba idan annabi ya yi ciwon makanta akwai naƙasu tattare da shi da'awar da abin da ake so yi da da'awar ba zai yi ba ana fahimta wala ashad ko a samu annabi mai sikila an gane ko a ce annabi ne amma iya da ciwon sikila jike shi ba za a samu wa kullu siffa daniya dukkan wata siffa mai kaskantar da mutum mai rage masa daraja ba za ka taba samun annabi yayi wannan ciwo ba li'annaha naqais domin wannan abaci mai tauye darajar su manzanni din an fahimta qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram da abin da ke ban kasa zai kare inji Allah abin da zai wanzu shine zatin ubangiji ma'abocin girma da kuma karamci sutur rahman wa qal Allah ya ci gaba da faɗa cewa a wa nufika fi sur idan muka sa akai busa a kaho fasa'ika man fis samawati wa man fil ardh fasa'ika shine fa mata ke duk halittun da suke samai da ƙasa za su faɗi su mutu wannan shine busa ta farko idan Allah ya umarci mala'ika Israfil ya ce busa wannan kafa to duk mai rai sai ya mutu an gane ko kowa sai ya mutu busa ta farko kenan illa man sha Allah sai Allah kawo istisna'i sai dai wanda Allah ya so ba zai wannan mutuwar ba malamai suka yi ta bawa kansu aiki to su waye waɗannan suna cewa akwai huru la'in matan gidan aljanna akwai walidanun mukalladuna yara da aka halici su a gidan aljanna akwai waya hamilu arce rabbi ka fauƙo yau mai din samaniya masu tallaba da al'arshin Allah akwai mala'iku guda takwas akwai irin su malik wanda yake gadin gidan aljanna akwai ridwa amal nauta akwai ridwan na gidan aljanna akwai irin su jibril da mika'il da israfil to wasu malamin ce waɗannan su ne ba za su mutu ba na su malakul maut eh su ma malakul maut ne an ce waɗannan su ne wanda Allah ce illa man sha Allah amma in baka cikin su ga mutu a gaskiya ne mana wallahi baka cikin sai ga mutu haka wani ke bada ko eh bai san busa kafan bane eh bai sani bane ya mai uzuri bai san busa kafan bane bai san labarin da qur'ani yake fada game da kiyamar bane kiyama duk gaskiyar kai ka tsorace ta ba me ma gaskiyar ta ka ta me ma gaskiyar ta ka me ka dogara ga shi ma a wannan zamani tunda annabawa suna tsoron Allah a wannan ran manzanni ba annabi Adam, annabi Ibrahim, annabi Nuhu, annabi Musa, can suke ba za su iya zuwa gun Allah ba. Kowa tsoro yake ji, su wanda sun tabbatar ‘yan aljannan ne ba, amma suna ce Allah ya yi fi da bai taɓa yi ba. Annabi Muhammad ne kaɗai ya doshi Allah a wannan lokaci. Kowa kasa zuwa yi. To kuma kai kawai don duniya ta ma zafi sai ka ce ana busa kaho. To ka je ka faɗa rijiya mana. A haka ne mana an mutu da kake so. Ko ka je ka tari mota a bakin titi da bige ka mutu ba shi kenan ba. eh amma dai da alamar mutuwar ai eh da alama ka san mutuwa an ce mutuwa haka amma tana da alama yanzu mutum ya je tar mota kawai a titi eh motar siminti ko to ya ya so kan zama lafiya ya so kan zama lafiya ba yawa wannan shine saboda haka in an yi wannan busa kowa zai mutu inji Allah amma illa man sha Allah summa nufika fihi ukra sannan kuma za a sake busa ta biyu shi ne fa ya zaho mu kiyamun yanzurun sai ko ha ganshi ya fito iya sauraron ko me zai faru kowa ya fito bakin kabarinsa ya iya dawo ko ga me za a yi kuma la haula wala quwwata illa billah kowa zai fito ba riga ba wando ba komai sirara idan mahaifiyarka ta haife ka haka zaka tashi hatta loban kama da aka yanke ta kace sai ta dawo ma ba ta kalmi ba komai huffatan urratan gurlan huffatan shine ba ta kalmi urratan tsirara gurlan kaciyar kama sai ta dawo haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam haka za ta shi kowa iya nafsi nafsi na za a yi na za a yi shine fa izahum qiyamun yanzurun kowa iya gaban kabarinsa iya tsaye iya jiran komai za a yi baka isa ka motsa ba sai ka ji doka daga Allah Allah ta'ala kai mu da imani maliki cewa fa izahum qiyamun yanzurun wa ashraqat al-ardu bi nur rabbiha asa za ta haskaka da hasken ubangijinta wa wudi al-kitab al-kitab al-mizan kenan za a je mizanin awon ayyuka waji abin nabiyin kunji ba annaba ma za a zo da su za a zo da annabawa wa shuhada da shahidai wa qudiya bainahum bil haqq za a yi hukunci tsakaninsu da gaskiya wa hum la yuzlamuna ba wanda za a zalunta wa wafiyat kullu nafsin ma amilat dukkan wata rai za a cika mata abin da ta aikata wa huwa a'lam shi Allah ne mafi sani bima ya fa'alun kan abin da kuke aikata. Sautu Zumar, aya mai namba ta 68 zuwa ta 70. Wakal Allah ta'ala ya ce, Innal abarara lafi na'id, haƙiƙa managartan bayi mutanen kirki suna cikin ni'ima a lahira. Allah ya sa mu ne. Wa innal fujjara lafi jahim, fajiran mutane kuma suna cikin wutar jahim. Allah ta'ala ya tsare mu. Ina ganin za mu tsaya a nan insha Allah. abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ka ji kansu ka gafarta musu Allah ta'ala ka sa da mu da su aljanna ce makomar mu muna addu'a ga da mu da yaran mu Allah ta'ala ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ka dora mu a tafarki madaidaici ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da sharin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su Allah duk masu zagon ƙasa ga wannan addini a duk inda suke Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah kai mana arziki mutuwa da imani wanda ya asasa wannan maktaba muna addu'an Allah ta'ala ya saka musu alkhairi Allah ya karba ayyukansu da namu Allah ya ji kan mahaifansu da namu Allah ya shirya da zuriyarsa da tamu Allah ta'ala ka sanya albarka cikin hanyoyinsa na samu da namu gaba da duk wanda ya zo wannan majalisi Allah ka mai da kuwa gida lafiya ladan da ake samu na wajen wannan karatu Allah ya sa da mu a ciki Allah ka raba mu da rucewan aiki Allah ka raba mu da rucewan aiki اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته